الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna yammaci na goma ga watan rabi'u thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin فقه رب البرية بأدلة العزية في فقه المالكية littafi ne na babban malami Profesa Muhammad Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na littafin nan ficacce muqaddimatul iziya ta Malam Abul Hassan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda muka saba gabatarwa duk mako a wannan majalisi mai albarka wannan kuma shine majalisi na ko kuma darasi na Ɗari da bakwai ko? Ɗari da takwas to wannan shine darasi na ɗari da takwas masha Allah muna nan dai a cikin ainihin wato kitabun nikah inda satin da ya wuce mun fara tattaunawa game da rukunan aure inda malam ya ɗauki ɗaya daga ciki ya fara mana bayani shine wato rukuni na farko shine wali inda aure baya ɗauruwa ba tare da ainihin wato wali ba kuma akwai ayoyi da hadisai da yadda suke nuna cewa wato aure sai da wali kuma wali nan ya zama namiji ba ainihin wato mace ba to akan haka dai muka yi ta ainihin wato uh, tattaunawa inda inda za mu tashi kan albulug ko yawwa قال المصنف رحمه الله يتي ومن هالبلوغ daga cikin sharadan wato ko rukunan aure wato ko kuma daga cikin sharadan shi wali ya zamto ainihin wato baligi ne ba ainihin wato yaro ba ishtaraɗahu aktharu ahalil ilm da yawa daga cikin malamai sun sharɗanta shi wali ya zamanto baligi nazaran li anna sabiyya duba da cewa shi ƙaramin yaro la ƙudrata lahu ala tamyiz ba shi da ikon wato bambancewa bainal khabis wa tayyib tsakanin wato marar kyau da mai kyau fil galib a mafi yawan lokuta ba shi da ainihin wato wannan shekarun nasa ba su kai yadda zai iya yin tamyizi tsakanin gurɓatacce da mai kyau ba to shi sa suka sanya sharaɗin wanda zai zama wali ya zama to ya balaga qala al-musannif wa dhukuriyatu da kuma wato mazakanci na'am adh-dhukuriya ko to mun tsallake wani abu a lalle na yi tsallake sosai qala al-musannif sai na tafi ta gaba kenan qala al-musannif wal aql ko fala yasihu tazwiju min al-majnun li'annahu la yastati'u mura'ati la yastati'u mura'ata maslahati nafsihi fa kaifa bi maslahati ghairihi sharadi na wali na gaba shine al-aqlu hankali fala yasihu tazwiju min al-majnun wato auren mahaukaci baya zamantowa ingantacce li'annahu la yastati'u mura'ata maslahati nafsi domin shi kansa ba zai iya kula da maslaha kansa ba fa kaifa bi maslahati gairihi to ina ga maslahar waninsa shi kansa maslahar sa abinda zai zama man maslaha bai san shi ba ba zai iya jawo kansa maslaha ba ba zai iya tunkuɗewa kansa mafsada ba to kaga to ballantana kuma ya tunkuɗewa wani faqidu shay'i la yuti ko قال المصنف والذكورية yace sannan sharaɗi wato bayan shi wali ya zama wato mai hankali ya zama baligi kuma ya zama namiji falmar'atu la yajuzu aqaduha ala nafsiha mace bai halatta ta daura wa kanta aure wala ala gairiha ko ta daura wa waninta walaha an tufawwida amma za ta iya wakiltawa ko ta fawwala al'amarin ɗaurin aurenta liman ya aƙidu laha ga wanda zai ɗaura mata aure minar rijal daga cikin maza fi ta zuwiji nafsiha wajen aurar da kanta wa fi a mata halƙin ni ko kuma wajen aurar da baiwata tsantsa wal mu'taqati ko kuma wato aurar da wato baiwata wadda ta yanta wa man hiya fi isa'iha da duk wadda take karkashin igiyarta take karkashin kulawarta an gane ko duk wadda take karkashin wato ko dai ita kanta ko baiwata ko wadda ta yanta ko kuma wadda take karkashin kulawata duk wannan baya halatta mace ta aurar da ita ba za ta aurar da kanta ba ba za ta aurar da baiwata ba ba za ta aurar da wadda ta yanta ba ba za ta aurar da duk wata mace wadda take karkashin kulawata ba sai dai za ta iya miƙa al'amarin ɗaurin aurenta ko ɗaurin auren yarta ko ɗaurin auren wata wadda take ƙarƙashinta ko bai wata ga wani namiji cikin maza waƙar taƙaddamat al'adillatu lati tusabbitu annan nikaha haƙƙul auliya az-zukur wato dalilai sun riga sun gabata waɗanda suke tabbatar da cewa annan nikaha wato shi ainihin annikaha aure wato haƙƙul auliya az-zukur wato haƙƙi ne na auliya ul mazkur wato waliyai waɗanda suke maza وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عن رضي الله عنهما وصح عن أم المؤمنين رضي الله وصح عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها جارية من بني أخيها فضربت بينهما بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا النكاح أمرت رجلا فأنكها ثم قالت ثم قالت ليس إلى النساء نكاح نانا عائشة يا إنغنتا حديثي زوغا نانا عائشة الله يكارا متى أنها أنكحت رجلا تا أورد دا wani mutum almunzir ne ibn zubair wato dan dan dan az-zubair dan dan yar uwarta ko ta aurar da ainihin wato munzir ibn zubair ta aurar da shi min bani akhiha daga cikin ‘ya'yan ‘yar uwarta ko ‘ya'yan akhiha ko ɗan uwanta ta aurar da shi ta auren wato ta auren masa da jariya wato shi munzir ibn zubair ta aurar wa da jariya ita kuma wadda ta aurar din wato hafsa ce hafsa binti abdurrahman ita kuma min bani akhiha daga ‘ya'yan ɗan uwanta abdurrahman na Aisha sai ta hada auren zumunci tsakanin munzir ibn zubair da kuma hafsa binti abdurrahman bin wato abdurrahman ibn abi bakar as-siddiq fa darabat bainahuma bi sitrin sai ta sa labule tsakaninsu thumma takallamat sannan ta yi magana cewa tana son wannan aure ya tabbata tsakanin munzir da hafsa falam ya buka ba abin da ya rage da an yi komai illan nika kawai sai auren ya rage amarat rajulan sai ta umarci wani namiji fa an kaha sai ya daura auren sun maƙalar sannan sai ta ce laisa ilan nisa'i nikahun daurin aure ba a hannun mata yake ba ina fata an gane kaga ita ta yi abin domin an ce lokacin shi abdurrahman ah, bin abubakar siddiq lokacin ya yi tafiya baya nan yana ƙasar sham yana dab da dawowa har ma bai ji daɗi ba ya gaya mace za ta abin nan to kuma da ya zo ya ji yadda abin ya faru sai ya zartar shi ma ina fata an gane domin mace ba ta ɗaura aure shi yasa ta dai yi ƙoƙarin haɗa abin sai da komai ya gama zamantowa ya tabbata ɗaurin auren kawai ya rage sai ta umarci wani ta ce ya ɗaura auren kuma ƙarshe ma take cewa laisa ilan nisa'i nikahun shi yasa duk inda kaga mata sun yi mamaya sun yi wato sun mamaye harka aure to lamari ya lalace ka'idar aure duk inda ka ji ta zaka ga maza ne a kanta kuma yanzu yana daga cikin abubuwan da suka wato kawo matsaloli da yawa cikin rayuwar auratayya ko kuma harkar aure kasantuwar mata da suka yi ƙarfi a cikinta amma lokacin da mazan suke maza sosai suna tsaye a gidajensu suna ƙoƙarin ainihin wato tafiyar da gidan yadda ya kamata to za a ga mace kawai sai iya inda ya kamata ta shigo akwai iya inda suke shigowa to iya nan za ka same su kawai amma a ce maganar aure ta taso da mace za a yi magana za a yi kai sadaki mace za a kaiwa in an zo ita za ta ce ta yadda a daura ko ba ta yadda ba ko kuma wani abu mai kama da haka to gaskiya kaga da kanta na Aisha bayan duk ta yi ita ta shirya komai sannan daga baya sai ta ce to wannan harka kuma sai dai ta koma hannun maza dan mace ba ta daura ba ta daura aure wannan hadisin Ibn Abi Shayba ya fitar da shi a cikin Al-Musannaf mujalladi na ainihin wato a hudu shafi na ɗari da talatin da biyar haka imamu tahawi cikin sharhu ma'anil athar mujalladi na uku shafi na goma sannan alhafiz ibn hajar al-asqalani ya sahaha wannan athar ɗin a cikin fatul bari mujalladi na tara shafi na ɗari da tamanin da shida قال المصنف الركن الثاني ينزمنجي ركني نفرق أوري شيني ولي sannan shi kansa waliyin ba haka kawai ainihin wato waliyi zai zama wali ba ana buƙatar ya cika ainihin wato wasu sharuɗa na zama ainihin wato wali ko wato daga ciki shine ya zama waliyin nan ya zama wa na'am ya zama namiji ko sannan ya zama mai hankali ya zama kuma baligi ko yawwa to waɗannan su ne sharuɗan da ake bukata game da wali an rukunin tsani rukuni na biyu na ɗaurin aure yanzu aka samu wali da ya cika waɗannan sharuɗan to cikin rukunan aure guda hudu da ake bukata an samu ɗaya ya cika an rukunin tsani sai kuma rukuni na biyu na ɗaurin aure a sadaku shine sadaki fala ya nikahu bidunihi aure baya inganta babu sadaki wa huwa rubu dinar shi kuma sadakin nan shine wato rubu dinar min adh-dhahabi injiniya rubu dinar nawa kenan bana sai an duba dubu ashirin da hudu da nawa daidai ashirin da hudu bai kai ashirin da biyar ba kenan to aure ba wato shi aure baya inganta babu sadaki sadakin wa huwa rubu dinar shine rubu dinar kaga akalla 25,000 kenan ko min az-zahabi wato na zinari aw thalathatu darahim ko dirhami uku min al-fiddati na azurfa aw ma huwa qimatu ahadihima ko abin da yayi daidai da kimar ɗaya daga cikin su min al-urudi na kadara wato ko dai a ba mace wato rubu dinar ko a bata thalathatu darahim ko a bata abin da yayi daidai da rubu dinar ko salasatu da rahim min al-urud na kadara ko a bata waya ko a bata wani abu wanda ya kai kimar rubu dinar ko ya kai kimar salasatu da rahim wa hu 24757 24757 shine rubu dinar a wannan lokacin kenan to kaga kenan in muka bi duk da cewa akwai maganganun malamai game da wannan rubu dinar din wato cewa sadaki sai ya kai haka akwai sabanin malamai za kuma mu zo kansa insha Allah amma dai a yanzu muna rike da cewa rubu dinar shine 27,750 da da 27 ko 24 da 754 wa huwa haqqun lillahi ta'ala wannan rubu dinar ɗin ko kuma sadaki haƙƙi ne na Allah ta'ala wali adamiyyin kuma haƙƙi ne na ɗan adam fa haƙƙun lahi haƙƙin Allah salasatu da rahim shine dirhami uku wa ma za da ala zalika abin da ya karu akan salasatu darahim ko abin da ya karu akan rubu'u dinar to wannan kuma haƙƙun lil mar'ati haƙƙin mace ne kenan kaga za ga yawanci akan ba da dubu talatin to shi dubu ashirin da hudu da ɗari nawa aka ce bakwai ko da ɗari bakwai da hamsin da hudu to wannan shine kamar haƙƙin Allah maɗaukakin sarki dole rubu wato wannan ba za a yi ragi ba akan haka to abinda kuma ya ɗori akan haka to shi kuma wannan haƙƙin mace ne ana iya ƙara mata dubu biyar a kai ana iya ƙara mata dubu goma ko ashirin ko kaza ko kaza amma dai mafi ƙanƙanta rubu dinar shine haƙƙin Allah maɗaukakin sarki abin da ya ɗori akan rubu dinar wannan kuma haƙƙin ita matan ne tana da dama ta ce ita ta yafi a ba ta iya don waye zai ce ya yafi haƙƙin Allah kaga babu to ita haƙƙin nata za ta iya cewa ta yafi in ya kai wannan adadin rubu dinar ɗin to abin da ya ɗori in ya ce ta yafe ta ce ta yafe shikenan wa ma zada ala zalika haqqun lil mar'a falaw radiyat bi isqatihi jumlatan da za ta yarda da a sariyar da sadakin duka a yi auren babu sadaki kwata-kwata lam ya juz to baya halatta walaha an tuskita maza da amma tana da damar ta sariyar da abin da ya karu ala rubu dinar akan rubu dinar dan rubu dinar ba haƙƙinta bane haƙƙin Allah ne abin da ya karu za ta iya cewa ta yafe amma dai rubu dinar ba ta da ikon ta ce ta yafe wa aktsaru sadaqi la hadda lahu mafi yawan sadaki ba shi da iyaka eh ba ce ga iya adadin sama ta sama ta ƙasa ne aka ce kar ya gaza rubu dinar wannan ɗaya kar ku manta mazhaba ce daga cikin mazhabobi da zamu karanta ta cewa sai mafi kasan mafi karanci daga ƙasa rubu dinar mafi yawa ta sama kuma ba shi da iyaka as-sadaqu rukunun min arkanin nikah wato shi sadaki rukuni ne daga cikin rukunan aure allati la yasihu bidunihi wanda aure baya inganta babu shi wa yajibu an yakuna mafrudan kuma wajibi ne sadakin nan ya kasance mafrudan an ambace shi aw maskutan anhu ko kuma an yi shiru an gane ko wa yajibu wajibi ne sadakin ya kasance ya zama an same shi mafrudan an farlanta shi aw maskutan anhu ko da ku an yi shiru ko kuma an yi shiru ba ambace shi ba amma dai an san farilla ne za a ba da shi falawittafaqa da mata da miji za su haɗu ala isqatihi akan saryar da sadaki fasadal aqadu daurin aure ya ɓaci wa hadha mazhabu malik wannan mazhabin imam malik kenan wa ihdar riwayatayn an ahmad da ɗaya daga cikin ruwayoyi guda biyu da aka ruwaito daga imam ahmad wa huwa ikhtiyaru shaykhil islam kuma wannan shine fatawar shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ka koma cikin littafin almuguni na ibn qudama mujalladi na shida shafi na ɗari shida da tamanin da majmu'ul fatawa mujalladi na ashirin da tara shafi na ɗari uku da hamsin da biyu za ga wannan magana cewa ainihin wato sadaki baya yiwuwa a sariyar da shi in kuma da matan matar da mijin ko suka haɗa akan cewa kawai a yafe sadakin nan a sariyar da shi to aure ya ɓaci wa zahabal jumhur amma jumhur mafi yawan malamai sun tafi ila an nashtira da nafihi la yubdilun nikah sharɗanta kore shi baya bata aure sai aka gano ga wasu ma'aurata sun yi aure amma sun ita matar ta ce ta sariyar da sadakin kwata-kwata to a wajen jumhur kore sadaki da aka yi ba a ba da shi bai bata auren ba to ya za a yi suka ce wa inna ma yajibu daf'uhu laha yanzu wajibi ne a bata shi maharul mithili sai kuma a bata sadakin tamka shine sadaqul mithil sadakin tamka sadakin tamka shine sai a duba tunda kaga har an riga din daura auren ba a ce ga abin da za a bata ba to yanzu abin da za a yi ana so auren ya gyaru dan sun yi auren ne ba sadaki to yanzu abin da za a yi shine sai a bata sadakin tamkarta ma'ana sai a duba mace mai matsayi irin nata nawa ya kamata ya zama sadakinta in aurar da wasu 'yan gidansu nawa aka ba su sadaki shikenan sai a bayar a an aurar da wasu 'yan kusa da su ko wasu makota ko wasu masu daraja irin tata nawa aka ba su sadaki a dubu talatin aka bayar sai a ɗauko sadaki dubu talatin a ce shi mijin ya bata in ya bata shikenan aure sai ya ci gaba da tafiya mafhum kaga sabanin wancan kaulin na farko kaulin malikiya da wata ruwaya da aka samu daga Imam Ahmad da kuma maganar Sheikhul Islam su sun ce in dai babu sadaki aka sarayar da shi aure ma ya baci to jumhurun na jumhur din malamai suka ce a auren bai baci ba amma kafin a ci gaba da yin sa sai a bada sadaqul mithl shikenan kawai ka koma cikin fatuhul qadir mujalladi na uku shafi na 324 da mugunil muhtaj mujalladi na uku shafi na 229 da al-insaf mujalladi na 8 shafi na 165 da kishaful qina wato ko kana shafi mujalladi na biyar shafi na 144 wa mahallul ittifaq a inda aka samu haduwa bainal a'imma tsakanin malamai huwa wujubul mahar a game da wajabcin sadaki nan kam duk malamai sun haɗu duk sun haɗu da wayancan da jumhur da kuma su wayancan malaman na farko da muka karanta duk sun haɗu akan wajabcin bada sadaki lil adillatil atiya saboda dalilan nan masu zuwa na farko qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala wa atun nisa sadaqatihinna nihla ku ba wa mata sadakin su wajibi farilla domin nihla wa ma'ana nihla wujuban ma'ana ku ba wa mata sadakin su wajibi wa hatman tilas fi kauli aktharil mufassirin cikin wato fassarar mafi yawan malaman tafsiri sun fassara nihla da wujuban wa hatma wa atun nisaa sadukatihinna nihlatan ay wujuban wa hatma wajibi kuma tilas to kaga wannan kalma nihla ta nuna cewa babu wani zancen sassauci dole ne a bawa mace sadakinta koma cikin tafsirul qur'anil azim na ibnu kathir wa ahkamul qur'an na imam al-qurtubi na biyu ƙaunullahi ta'ala ƙaunuhu ta'ala famastamta'atun bihi min hunna abinda kuka sadu da shi wato saduwa da kuka yi da su matan fa'atu hunna ujura hunna farida to ku ba su sadakinsu da kuka ƙayyace sadakin da kuka ƙayyace musu to ku ba su kayan su to idan kuka sadu da mace kuka ji daɗi da su to abin nan da kuka ji daɗi da shi fa baya halatta ka ji daɗi da shi ba tare da an ba da sadaki ba to sai ku ba su sadakin su da kuka ainihin wato kayyade musu suratul nisa ya aya ta 24 wa qawluhu subhanahu da fadin Allah subhanahu wataala wala junaha alaikum an tankihuhunna babu laifi gare ku ku aure su idza ataytumuhunna ujurahunna idan kun ba su sadakin su wannan shi ma ainihin suratul mumtahina aya ta goma fa'allaka subhanahu ibahatan nikah kaga Allah madaukakin sarki sai ya makala halaccin aure bi itiyanil muhur ta hanyar bayar da sadaki wa huwa yufidu shartiya wannan yana fa'idantar da sharadi kama ja'ala zawaja bila maharin kaman yanda Allah ta'ala ya sanya aure ba tare da sadaki ba min khasa'isin nabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi walaysa zalika li ahadin gairahu in banda annabi sallallahu alaihi wasallama babu wani mai irin wannan alfarma ko mai wannan hukuncin na aure babu sadaki qala ta'ala ubangiji ta'ala ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma mai daraja inna ahalalna laka azwajaka lalle mun halatta maka matanka allati atita ujurahunna waɗanda ka basu sadakin su ila qauli har zuwa fadin sa wa mar'atan mu'minatan mun halatta maka mace mu'mina in wahabat nafsa halin nabi idan ta bada kanta ga annabi kyauta babu sadaki in arada nabiyu idan annabin yana so an yassanki haya aureta to ya halatta ya aureta babu sadaki khalisatan laka amma wannan hukuncin kai kadai ya shafa min dunil mu'minina banda sauran mu'minai sallallahu alaihi wa sallam da mace ta zo ta ce na baka kai na kawai in ta yi zai ce shiga gida shikenan ina fata an gane yawa amma babu wani mahaluki wanda yake da irin wannan khasa'is khususiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallam aya ta 50 cikin suratul ahzab wa min al ahadith aidan daga cikin hadisan da suka nuna cewa wajibi ne bayar da sadaki istadallu bil adillati al atiya wa min al ahadith aidan istadallu malamai sun yi hujja bil adillatil atiya da dalilai masu zuwa hadith ibn abbas na radiyallahu anhu ma akwai hadithan abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda anna ali na radiyallahu anhu qal sayyidina ali radiyallahu anhu yace tazawwajtu fatimata na aurina na fatima radiyallahu anha fa qultu sai nace ya rasulullah ya maikin Allah ibni bi a kawo min matata in tare da ita qala sai ce a atiha shay'an ka bata sadaki mana ba ta wani abu qultu sai nace ma indi min shay ya maikin Allah ba ni da wani abu ba ba ni da komai qala sai ce fa aina dir'uka al-hudamiyya ina silken nan naka da ake kira wato al-hudamiyya qultu sai nace hiya indi yana nan a waje na qala fa atiha iya yace ka bata silken shine sadakinta wannan hadisin imam abu dawud ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 3,125 imamun nasa'i a mujalladinsa na shida shafi na 129 sun ruwaito wannan hadisin kaga kenan an faro daga gidan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da na na fatima radiyallahu anha ga sayyidina ali da harka ce ta cikin gida ko amma ta tare da haka sai da aka ce ba ta sadaki sayyidina ali ba shi da kuɗi ma ya ce ya makin allah ba ni da wani abu ba ni da kuɗi ya ce to ina ina silkenka na yaƙi ya ce yana nan ya ce to ka bata shi wannan yana nuna maka ba a yin aure haka kawai ba komai wannan kaga yana sake tabbatar maka da wajabcin ba da sadaki hadithu sahal bin sa'ad hadithi na biyu shine hadithin sahal bin sa'ad na radiyallahu anhu fi qissatil wahiba game da kissar alwahibatu nafsaha matan nan da ta bayar da kanta lin nabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala rajulun wani mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah zawujini ha ka aura min ita in lam yakun laka biha haja in baka da buƙatar ta to ni ka aura min ita faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce hal indaka min shay'in tusdiquha iya kana da wani abu da zaka bata sadaki abinda ake nema kenan a da kawai kana da sadaki shikenan faƙala ma indi yace ba ni da komai faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce iltamis walau khataman min hadidin ka je ka nemo koda zobe ne na karfe thumma qala fi akhirih a karshen hadisin dai annabi yace zawwajtuka ha zawwajtuka ha bima ma bima ma aka min alquran manzo Allah ce na aura maka ita da tattare da abin da kake ka haddace na alqurani a wata ruwaya aka ce koya mata aya kaza da kaza da kaza shine sadakinta ina fata an gane to kaga wannan duk yana nuna maka ba a yin aure babu sadaki ko yaya abin yake wanda mace za ta iya amfana ta more shi a matsayin sadaki dole ne a bata ba lalle sai kuɗi ba kaga duk wayannan abubuwan hadisan da muka karanta sun nuna ba lalle sai kuɗi yake bayar da shi sadaki ba ga sayyidina Ali silke ya bayar a matsayin sadakin na Fatima ga shi wannan sahabin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura masa ita da abin da ya haddace na alƙur'ani daga alƙur'ani ina fata an gane wannan yana nuna maka aure a musulunci sauƙaƙa shi ake so ake yi sauƙi yadda kowa zai iya yi ba so ake a tsawwala shi ba iyaye kowa ya wahala karka wahala ka a wahalar da kai shikenan kawai su iyayen yarinya kawai shikenan in ka shirya ɗakin ka da komai a kawo ma matarka kai kuma abinda Allah ta'ala ya sa kake da shi na sadaki ka bayar in an kawo ma ita ka batta huntu a matarka bace ko kaga su ba su wahala ba kai baka wahala ba ba wanda ya dora musu sai sun maka gado da kujera da kaza da kaza da kaza karka ji an ce sauƙaƙa kuma kai ka saki baki kana tunanin sai an kama plaxima kai kuma matsala kake nan an gane ka kama tirisita kai baran kan baran kan akai kuma shekara ta yaba kawo gara baka fara jefa magana kuma kai kana so in an zo magana sadaki a ce a sauƙaƙa iya sadaki ba sai ka yi laifi ba kai ga dan baci sidda cewa aka yi su kasu wahala kai kaka wahala in aka ce kasu wahala to kenan kaga ana sa ran in ka shirya in ka ce za ka yi aure in katifa ce Allah ya sa kake da ita shi kenan da katifa ka ta shago za ka ɗauka ka mai da ita cikin gida da ɗan plus ɗinka na shayi wanda kake zuwa wajen mai shayi kana siyo shayi da wannan bulun kofin naka ko yawwa idan shi za ka ɗauka duka tare da shi shi kenan gaga ba matsala ita dai kawai mace ka aura za a wanke ta insha Allah za a kawo maka ita saboda haka kai kuma abin da Allah ta'ala ya hore ya yassare maka na ciyarwa da tufatarwa da kula da lafiyarta da sauransu bil ma'ruf gwargwadon samun ka sai ka ci gaba da kai kuma ɗauka an fahimta ina ganin da za a yi wannan fa al'amarin zai sauki maimakon a ta daga aure saboda ba a ba shirya ba kai baka shirya ba ko su ma iyayenta suna ganin ba a gama kayan daki ba ba a hada kaza ba a hada kaza ba a hada kaza ba saboda kowa hankalinsa a tashe saboda haka da zarar wani an sallama an ce an fara san yarsa to ya fara kissima abubuwa da za su faru na kashe-kashen kuɗi da wahalhalu don haka ya fara fargaba ya fara tunanin ba yanzu ba sai shekara mai zuwa shekara ta zo a daga haka shi ma namijin yana nan shi ma yana ta fargaba cewa ga gidan da zai zauna ga ga abin nan lefe ga kaza ga kaza da sauransu to duk wayannan abubuwa ne wayanda duk za ga sun sa sun sa aure ya zamanto kowa yana ta ja baya da shi su wayanda suke da ya ba kasafai suka fiye murna ba in ba a shirye suke ba dan ka zo ka ce kana so to kai ma kuma da ka zo in aka ce ka bayyana kuma kai ma sai kuma mutum ya fara tunanin ko wa idza qila lakum zai zai jawo ne to kaga shikenan kaga ni aka ce kai za ka yi kai din ma ba ce aka yi ka tsawwala ba yawwa kai ma ba ce aka yi ka matsa ba iya abin da kake da iko ka sa a cikin ɗakin kawai su kawo maka ita shikenan Mm, su kawo shikenan amma kaga abubuwa duk sun zama al'ada duk ta zo kuma tana wahal da kowa kowa tana wahal da shi wallahi kuma an kasa hakuri su mazan ga korafi in aka yi irin wannan din wani ma ba kama kayan kirki ba sai ya zama gori tun da mutumin mutumin da za a kawo gara ya cinye kuma kaga ai al'amari dai gashi nan sai addu'a ko in ba a kawo ba kuma ya ta surutu cewa abokin sa fa shi an kawo maka gara wai kin fara jin a gida ana za a kawo gara to ai kaga kaga al'amari ya zama wani iri daban kuma to Allah ya kiyaye amma dai da za a ɗauki mazhabin da addini ya zo da shi game da auratayya za a samu sauƙi sosai a cicciyar al'adun ma ba duka ba a rarrage su wanda dai zai zama to musamman ga yanayi da ake ciki kowa yana ji a jika rayuwar ta yi nauyi da yawa samun babu shi sosai sannan kuma ɗan samun in ya zo kuma al'amura sun yi tsada sun yi abubuwa da yawa da haka abinda da za a kashe goma yanzu za a kashe fiye da haka to kaga inda za a sassauƙaƙa wa mutane kowa ya ɗauki mazhabar sauƙi addinin Allah ma shi ma sauki gare shi ballanta na rayuwa kowa ya dauka gwargwadon yanda zai ba zai wahala ba shikenan kawai sai ga an zauna lafiya kai kakka wahala su kasu wahala ka duba wannan irin auren yace fa ba shi da komai aka ce je samu zobe ba fa zoben zinare ba fa zoben zinare a akalla yana da nauyi aka dora shi a gram sai ga ganshi ya kai kudi mai yawa ba zoben bakin karfe ba aka ce je nemo abin da kawai ba za a yi ba shine a ce gata nan an aura ma ba komai shine kawai in ka kalli wannan hadisin shi ma a wata ruwaya ya tafi je ya dawo ya zo kuma ga mata yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce ya makin Allah ba labari fa ya ce ka je ba dan wani abu ko wata tsoho a je ya ce ya makin Allah ka ganni yanda ka ganni nan fi sabilillah haka nake ya ce daga ni sai wannan mayafin na mayafi fa a jikinsa ya ce ba ni da komai sai mayafi annabi ya ce to ayan ka bata kuma kai ka zauna tsirara baka da mayafi kenan sai aka ce to ka gazo ai in dai kai almajiri ne ka je makaranta ba za ka rasa mata ba ka ka ka je makaranta ko eh ka haddace wani abu na alkur'ani eh yanzu kaga ustazan nan duk da za a zo da irin wannan mazhabar kaga da yawa za su shiga daga ciki ko an fahimta eh mana wallahi ga ba wani ko 60 din ce zai iya zazzage ta inda za a bashi ita tana nan dama an gaya mato amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kana da wani abu na alqur'ani yace eh ya haddace aka ce to kaje ka karantar da ita ka aya kaza da kaza cikin alqur'ani shine sadakinta an fahimta ka duba ummu ummu sulaim mahaifiyar anas radiyallahu anhuma jami'a ita gaba ɗaya sadakinta ma ce ta yadda mijin nata in dai zai musulunta musuluncinsa shine sadakinta kuma ya je ta ce ka je ka yi shawara ya je ya shawara ya ce na yadda ta ce zan aure ka aura mun kai kawai musuluntar da kai ni shine sadaki na haka wannan ka to duk ana nuna maka cewa so ake a bubbuɗe kofofin ya zama to auren yana yiwuwa an gane ko ana hadithi imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 5149 imam muslim hadithi na 1425 wajawwazu ta'khir al-mahr wayannan hadisan da yadda suna nuna maka komai kankantar sadaki sai an bada shi sannan malamai sun halatta ta'khir al-mahr a dan jinkirta sadakin aw adami tasmiyati ko ba ma sai an ambace shi ba li'anna Allah ma'ana ba sai an ambaci me za a bayar ba amma dai an san akwai sadakin amma ba ambata ba ko a jinkirta shi wato ya zamanto ajalan ba na kadan ba gaga yanzu shi kansa yanzu yaushe rabon da kaje ka ji an yi aure na ajalan ana yi kuma ga abin da za ka bata sadaki ce ya yadda amma yanzu babu a shi ba shi shi ne ajalan ɗin a jinkirtar da sadakin yana nan yana sanar da shi kuma zai biya ko kuma ma ba ambace shi ba zuwa ya ɗaurin auren a tashi ba a ce nawa za ka bata sadaki a kaza zan bayar duk ba ambaci sadakin ba li'anna Allah azza wa jalla qal Allah mai girma da kuka yace la junaha alaikum babu laifi akan ku in dallaktumun nisaa idan kuka saki mata malam tamassuhunna matukar baku sadi da su ba aw tafridu lahunna farida ko baku farlant baku ambaci sadakin da za ku ba su ba shi kaga ana iya yin aure ba ambaci sadaki ba kawai a daura auren a tashi daga baya shi kuma ya ga kawai ya dauki kaza ya bata shine sadakinta ana iya yin auren ba an ba sai an ambaci sadakin ba an gane ko suratul baqara aya ta 236 wa min huna to anan ne qala al jumhur mafi yawan malamai suka tafi akan as-sukutu anil mahar yin shiru ba a ambaci sadaki ba ya dullu yana nuni ala annahu laysa bi maqsudin ashe shi sadakin ba shi ake nufi ba ba shine manufa ba fa yasihul aqdu kenan ana auren yana iya dauruwa ya inganta ma'ana fihi tare da kore sadakin wa yalzamu bi dab'i maharil mithli wa yalzamu yana zama dai lazimi bi dab'i maharil mithli da bayar da sadakin tamka ko da ba ambace shi ba to daga baya kuma sai a zuwa ba da sadakin tamkarta ala shekul islam ibn taimiya shekul islam kun san yana daga cikin wanda yana tare da su imam malik a wannan babin maganar sadaki cewa in dai ba a kawo sadaki ba in an daura aure ya ɓaci to da aka faɗi jumhur suka faɗi wannan dalilin nasu cewa ainihin wato as-sukutu anil mahar yadullu ala annahu laysa bi maqsudin yana nuna shiru daga sadakin da ba ambata ba jumhur suka ce yana nuna cewa ashe laysa bi maqsudin ba shine abin manufa ba fa yasihul aqdu kenan aure yana inganta ma'ana fihi tare da kore shi wa yalzamu bi daf'i maharil mithl sai dai kawai auren yana zama lazimi in an bada sadaqul mithl sadaqul mithl ko maharul mithl to sai shekul islam ibn taymiya yace man qala al maharu laysa bi maqsudin duk wanda yace sadaki ba shi ba shi bane manufa fa innahu qaulul la haqiqata lahu wannan magana ce da ba gaskiya bace babu gaskiya a cikin ta fa innahu rukunun fin nikah domin shi sadaki rukuni ne a aure wa idza shurida fihi idan an sa sharadi a cikin sa a cikin shi auren aka sanya sharadin sadaki kana aukadu to yafi karfi min sharɗi thamani sama da sharaɗin kuɗi wato sharaɗin sadaki in an sharɗanta shi ya fi ƙarfi sama da sharaɗin athaman kuɗi liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam inna a haƙƙa shurut an tofo bihi masta halaltun bihil furuja wato mafi cancanta ko mafi dacewar sharuɗan da ya wajaba ku cika shine sharaɗin da kuka halatta farjin matanku saboda shi sadaki kenan wani hadithi imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 5151 imam muslim hadithi na 1418 wal amwalu tubahu bil badal kaga ita dukiya tubahu tana iya halatta bil badal in an bada madadinta ko da babu ita in an bada madadinta yana iya halatta wal furuj shi ko farji la tustabahu ba a halatta shi illa bil muhuri sai da sadaki kun gane bambancin abin da yake faɗa wa idza shurida fihi in an sanya sharadi a cikin auren kana aukadu to sadakin yafi karfi wa yake cewa min sharɗi saman sama da sharadin kuɗi sharadin kuɗi in aka bada wani abun kuɗin yayi amma sharadin shi furuj farji to shi kuma ba a wato yafi karfi saboda ba a iya halatta shi illa bil muhur sai da sadaki wa innama yan'aqidun nikahu biduni fardihi wa taqdirihi wa innama kawai yan'aqidun nikah auren yana iya dauruwa biduni fardihi ba tare da farlanta shi ko ambatansa ba wa taqdirihi da kuma fadar gwargwadansa ba la ma'ana fi ba fa tare da kore shi ba a ce kwata kwata ba sadaki ba ba ma'annan magana abinda shekul islam yake ta kokarin faɗa cewa a ce aure babu sadaki an kore shi wannan auren bai ba amma a ce ba a ambace shi ba to wannan wani abu ne daban daga baya dai za a bada shi amma a ce an kore shi gaba daya to wannan aure baya zama babu shi wan nikahul mutlaqu yansarifu ila maharil mithl duk lokacin da aka yi wato aure sakacce sakaccen aure shine wanda ba a ce sadaki dubu kaza ba kawai haka aka zo liman mai daurin aure bai ce an ba da sadaki ba waliyin mata bai ce ina sadaki ba kawai haka aka yi aure kawai aka tashi to tun da aka yi auren haka mutsulak to yansarifu ila maharul mithil to yanzu sadakinta zai koma zuwa ga sadaqul mithil ko maharul mithil sadakin tamka an fahimta ko fala budda min maharin musamma mafrudun aw maskutun an fardihi babu makawa fa sai an ba da sadaki musamma mafrud wanda aka ambace shi aka farlanta shi au maskutun ko wanda aka yi shiru an fardihi ba ambace shi ba ba a farlanta shi ba aka yi shiru to dai dole sai an bayar wanda aka ambata a bayar wanda ba a ambace shi ba sai a bada sadaqul mithl ko maharul mithl wala hadda li aktsari sadaqi bil ittifaq wato babu iyaka da aka iyakance ga mafi yawan sadaki wannan ittifaqin malamai kenan ittifaqin malamai sun tafi akan haka wancan magana da muka karanta wato tana cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 29 shafi na 344 wala hadda li aktsari sadaqi bil ittifaq ittifaqin malamai ba a iyakance yawancin sadaki ba ba a ce kar ya wuce kaza ba an gane ko ko miliyan nawa mutum ya bayar a matsayin sadaki yayi ba a yi masa iyaka ta sama ba ka koma cikin al-istidkar na ibn abdul bar mujalladi na 16 shafi na 100 shafi na 65 da kuma al-hawi na al-mawardi na 12 da da kuma shafi na 11 wato za ka ga ainihin wato mujalladi na 12 shafi na 11 shi ma za ka ga ainihin wato wannan bayanin faman kana za ya sarin wanda ya zamto za ya sarin wa wujudin ma'abocin yalwa ne da samu ma'ana yana da kuɗi ma'abocin wadata ne shi ne ma'ana ma'abocin sa wato sarari ne wa wujudin da wadata fa a habba an yi uɗi ya mar'atahu sadakan kafiran sai yake so ya ba matarsa sadaki mai tarin yawa fala ba asa bi zalika babu laifi da haka babu laifi an gane ko kama qala Allah ta'ala kamar yanda Allah ta'ala ce wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna wato kuka bawa ɗaya daga cikin su su mata qintaran dukiya mai tarin yawa fala ta'khudhu minhu shay'a to kar ku karbu komai daga ciki ina fata an gane kaga wannan yana nuna shi ana iya ba mace qintar qintar dukiya ce mai yawa tun zai iya cewa ya bata sadakin miliyan 100 yayi kawai sai dai kai kai kasan dama ba irin ka bane kuma bai kamata a sa mutane a ma'auni guda ɗaya ba ko eh kar mutane su ce to ai an yi kaza a can nan ma ya kamata a yi kaza a mutane liyunfiq zu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah da kowa da irin yanayin sa da haka ma'ana ana nuna maka ba da dukiyar da yawa a matsayin sadaki babu laifi akan haka hadha min haythul hukum wannan ta bangaren hukunci kenan walakin yanbagi mura'ati yanbagi mura'ati halati az-zawj wato yanbagi mura'ati halati zawji al-maliya ni fa kasa na tafuta walakin yanbagi mura'ati hali zawji al-maliya sai dai ko da yaushe abin da ya kamata a dinga la'akari da halin miji na kuɗi ba wai a kalli ko ita macen ko a kalluwa ne ba a kalli wadatar shi mijin falayan bage an yi ɗalaba bai kamata a neme shi ba bi mala ya ƙadiru alal wafa a sa shi abin da ba zai iya cikawa ba ko ya alkawari da baki da ba zai iya cikawa ba au ya tsarruhu ila listidanati ko kuma ya a sa shi abin da dole sai ya je ya ci bashi an gane ko awul iflas ko ya jawo kansa tafilisi dan gidan da yayi yaje ya ciyo rigima da yawa sai an zo an an kai shi kara kotu ta zo ta daga gidansa da abun hawansa da kaza an kada kararrawa an yi masa iflasi kenan wa khairul umur alwasat malamin ce mafi alheri cikin al'amura tsaka tsakiya alwasat a tafi tsaka tsakiya yafi daidai an gane ko to wannan kenan ka koma cikin majmu'u fatawa mujalladi na a mujalladi na 32 shafi na 195 wa amma aqallu kaga kenan ta sama baka da matsala sadaki ko nawa ne aka bada shi bai yawa ba sai dai kawai in dai shi wanda ya bayar din yana da iko yana da wadatar da zai yi ba matsa masa akai ba ba matsala wa amma aqalluhu amma mafi karancin sa fa haddahu malikiya malikiya sun yi masa iyaka bi rubu dinar da rubu dinar rubu dinar shine wannan dubu ashirin da hudu da dari bakwai da hamsin da hudu ko yawa shine rubu dinar to malikiya suka ce lallai sun masa iyaka ta ƙasa kada sadaki ya gaza dubu ashirin da hudu da dari bakwai da hamsin da da hudu duk da cewa yana dan caccanza yana dan hawa ko ya sauka amma dai sun ce lallai sadaki sai kada ya ƙasa da rubu dinar kiyasan alama yuqta'u bihi yadu sariki wato sun yi kiyasi da gwargwadon abin da barawo in ya sata ake yanke masa hannu sun ce barawo ba a yanke masa hannu sai in abin da ya sata ya kai rubu dinar kenan kaga wannan abin ya zama mai kima kenan tunda har za a yanke wa barawo hannu da shi to shi sa su ma sai suka ɗauko wannan suka ce to ita ma mace ba za a aurar da ita ba sai sadakinta akalla ya kai rubu dinar wa haddahul hanafiya su ku hanafiya suka yi masa iyaka bi asharati da rahim suka ce sai ya kai dirhami goma wasahihu zance mafi inganci annahu shi sadakin nan la hadda babu iyaka li aqallihi ga mafi karancin sa kama huwa madhhabu shafi'i wa ahmad kama yanda wannan shine madhhabu madhhabun shafi'i da madhhabun imam ahmad wa huwa qawlu ishaq ibn rahuya kuma wannan shine a wato kaulin babban malamin nan malamin malamai malamin su Imam al-Bukhari Ishaq ibn Rahuya shi ma wannan shine ra'ayinsa wal Auza'i da Imam al-Auza'i wal Layth da Layth bin Sa'ad da wa Sa'id bin Musayyib da Sa'id bin Musayyib wa Abi Thawr da Abi Thawr wayannan duk sun ce sadaki ba shi da wata iyaka mafi karancin sa ba shi da iyaka in mutum ya ce shi dubu biyar gare shi sai a ce Allah ya amfana kawo kawai sai a daura aure kar a yi ta wani doguwan turanci da wani doguwan larabci a kawai dubu goma ce da shi ya ce shi gaskiya ya abin da ya zo da shi dubu goma ne to kara ce yaushe za ka ci ko sauran a'a dubu goma kake da iko Allah ya sa mata albarka shi kenan kawai ba yarinya abin da ta samu ke na fata an gane da haka suka ce ba shi da iyaka ta ƙasa fayasihu sadaku suka ce sadaki zai iya inganta bi kulli ma yusamma malan da duk abin da ake kira dukiya duk abin da sunansa dukiya zai iya zama sadaki aw ma yuqawwamu ko dukkan abin da za a iya masa kima bimalin da kuɗi idza hasala alaihi taradi in dai an samu yarjejeniya tsakanin mata da wanda zai aure ta shikenan kawai yace to shi gaskiya ba shi da kuɗi manomi ne yayi noma yace zai bata buhun wake guda ɗaya ko buhun shinkafa ɗaya an gane ko yawa ta ce ta yarda shikenan ko kuma makiyayi ne yace to shi zai bata akuya shine sadakin ta ce ta yarda shikenan ina fata an gane shi yasa suka ce abinda dai za a bata ya zamto an sami yarjejeniya akan haka wa huwa allazi tadullu alaihi al-adilla wannan shine abinda wato dalilai suke nuni akan sa al'atiya masu zuwa qaulullahi ta'ala fadin Allah ta'ala wa uhilla lakum ma wara'a zalikum mun wato wa uhilla lakum an halatta muku ma wara'a zalikum abinda yazo bayan haka an tabtagu bi amwalikum muhsinina wato ku nema wato an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin wato ku nema da dukiyoyinku muhsinina kuna masu ainihin wato kamewa ghaira musafihina ba kuna masu zina ba wa yasduqu alal mal alqalil wal kathir wannan yana gaskatuwa wannan aya tana gaskatuwa akan dukiya kadan da kuma dukiya mai yawa da hakan an bada da yawa alhamdulillah inna ma huwa rizqun saqahu Allahu ilaiha idan kuma aka bata kadan abinda Allah ta'ala ya kaddara ta samu kenan qauluhu sallallahu alaihi wasallam lillazi arada an yatazawwaja alwahiba radiyallahu anha fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya soya wanda wanda ya soya auru wannan da ta bawa annabi kanta yace in annabi baya bukata ya auren masa da ita annabi yace hal indaka shay'un kana da wani abu qala la yace babu qala idhhab yace ka tafi fadlub ka nemo walau khataman min hadidin ko da zobe ne na karfe wa yasihu sadaqu ala al-madhhab ar-rajih kenan sadaki yana inganta bisa mazhaba mafi rinjaye bi kulli ma lahu qima da dukkan wani abu ma'abocin qima hissiya aw ma'anawiya wato qima ce hissiya wadda ana iya ganinta ido ya gani hannu ya taba shine hissiya aw ma'anawiya ko kuma wani abu mai kima wanda ido baya gani amma yana da kima a ma'ana kaman karatun Qur'ani yanzu kaga wancan ai kaga za kima kima ne amma ma'anawiya ba a ganin wannan amma gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da kima har ma an ce karantar da ita wa hadha huwa alladhi tatajamma'u fihi al-adilla ko tajtami'u bihi al-adilla wannan shine abinda tajtami'u bihi al-adilla dalilai suke cincirundo suke haduwa a kansa wa yattafiqu ma al-ma'na sahih li mashru'iyyati al-mahr kuma wannan ya haɗu tare da ma'anan nan ingantacciya da ta sa aka shar'anta aka shar'anta shi kansa sadaki idh laysa al-maqsud min al-mahr al-iwadul mali fa hasabun wato domin manufar sadaki ba kawai musanya bane na dukiya kawai wa inna ma huwa ramzun lirragabati wa sidqun niyya wannan alama ce ta kwadayi da kuma gaskiyar niyya filikitirani wajen wannan haduwar aka ce dan nemo wani abu ka bata ashe kana da sha'awar ku zama tare da ita kana da niyya mai karfi akan haka zaka zaka je ka nemo ka kawo da haka abin da ake so a nuna kenan fa yakunu bil mali galiban to sai dai hakan ya fi faruwa da dukiya mafi yawan lokuta wa bi kulli ma lahu qima da ma dukkan abin da yake da kima ma'anawiya wanda take ko da kiman nan ba wanda ido ke gani bane kima ta ma'ana yanzu sadakin da wato Abu Talha ya bawa Ummu Sulaimin ma'anawi ne ko hissi ma'anawi ne cewa ta yi ya musulunta shi musuluntar tasa shi ne sadakinta kaga wannan abu ne mai kima amma ma'anawiya ma damar kadarar da yarbe zalika zauja matukar dai ita matar ta yadda ya ce kaza zai yi a matsayin sadaki ta ce ta yadda shi kenan magabatanta sai su shaida an zo ɗaurin aure shi kenan ya riga ya ce ga abin da zai yi a matsayin sadaki wannan ka koma cikin sahihu fiqh sunna sahihu fiqh sunna na Abi Malik mujalladi na uku shafi na 147 zuwa 148 naqalan an an fiqh zawaj wanda shi ma ya ciro wannan maganar din daga fiqh zawaj na Abdul Aziz Sadlan shafi na ainihin wato 26 to sai mu tashi wa qad saha na jin lokacin ya cika ko to zamu iya karasa وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا بما معه من القرآن kuma hadithi ya inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aurar da wani mutum ya aura wani mutum wato da abin da ya haddace na alkur'ani ya aura masa mata wa tazawwaja abu talha ta ummu sulaim abu talha shi ma ya aure ainihin wato ummu sulaimin wa kana maharuha islamu ka gani ba yace sadakinta shine musuluntarsa wa ja'ala annabi sallallahu alaihi wasallam itika safiyata sadaqaha annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya sanya itika safiya yanta safiya da yayi sadaqaha shine sadakinta fa kana ma ya hasulu lil mar'ati min intifa'iha sai ya kasance duk abin da zai tabbata ga mace duk abin da mace za ta samu na ta amfana da shi da zai amfane ta bil qur'an da al qur'ani wal ilmi da ilimi wa islamiz zawj da musuluntar miji wa intifa'iha bi hurriyatiha ko kuma ta amfana sakamakon wannan abin ta samu yanci wa mulki hali raqabatiha ta mallaki kanta sadaqan laha ya zama sadaki gare ta idza radiyat bihi in hatta yadda da hakan babu laifi fa inna sadaqa fil asli haqqun lil mar'ati tantafi'u bihi domin sadaki a asali haƙƙi ne na mace ana bata ne dan ta amfana da shi shi ko duk abin da zai amfane ta zai iya zama mata sadaki ba sai kuɗi ba ina fata an gane sai mu tashi rukunu al-thalis eh, lamba ta wato zadul ma'ad na ibn al-qayyim mujalladi na biyar shafi na ɗari da saba'in da takwas zuwa ɗari da saba'in da tara abinda sai mu tashi a rukunin thalis abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin